إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa don uwanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna ladi sha hudu ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga wata na takwas da wata na tara bakwai ga wata na tara dubu biyu da ishirin da biyar allah mana mafaka yan wa masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta harko lamba ta airtel lamba 96 Cisi'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba cisi'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 haka masu kallonmu da shauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fajkita ko a sa muryar sunna da magaram ko a sa karatu and direct ko fajkin malam hassan ibrahim allah mana muwafaka masu kama ta hanyar facebook za su iya aiko da tambaya amma a lokacin da muke karatu allah taimake mu na'am assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi lafiya alhamdulillah lafiya lau.
Zaman da Allah kan zace gare ni.
To bismillah Allah sana sani.
Mana mutum ne a shi nan yanzu ala misali yana aurla. Ina zuni zan wanke.
Iya mi? Iya mi?
Ina aurla kamar ala misali ina aurla ce nake.
To.
To ina aurla ina wanke da ni bismillah ba kamar kuma ina shakku ban yi bismillah ba sai na zo ni kamar na kusa kare amma na zo ni shawa shawa ruwa.
Eh.
sai na tuna ba yi bismillah ba sai ma ne ne zai da al'amarin nan ta ce zan aula ko kuma bismillah ne a nan na gane shike na gane assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah na'am
tashi la lafiya alhamdulillah
tambaya ce ga yamma na to bismillah Allah sana sani a kan sallar azhar da la'asar eh
wai karanta fatiha kaɗai ne ake yi duka da ba sura ko ba a hadda sura ake a biyu wannan na farko shi ne muke tambaya a kansu kuma fatiha kaɗai ake yi duka rakoyi hudu ne mai abin mai yin su mu ne yanzu haka suke mana malaman mutu shi ne muke tambaya a kan to shikenan insha Allah mm. assalamu alaikum
alaikar salam Allah yana kwanan ku lafiya lau alhamdulillah tashi laya ku alhamdulillah
na jin daɗin shirin naku ne tambaya ce gare ni to bismillah Allah sana sani eh an rama kamar mata ce mata ne ga irin da biyu eh da kuma gudan eh abin da zan mutu kawai a zargi take da ce wallahi na yi san babban da ita ko Eh.
wani na mutu tsakanin mu kuma in mun yi abu da ita kawai ta je take gaya ma uwa ta kuma uwa an ta su mata wani galgadi ko ni su kira ni su tambaye ni yaya ne ya faru kawai su ba ta cewar kawai ta zo kawai ta fage ta kawai ina take sai ta zo ta ɗauko min ita ita babbai
karamar to na gane sai ta ɗauko min biyu da takarda kawai sai na rubuta musu kawai dai bun murmushi ruwa ne da ya tafi mu fahimta duk abin da zan mata kawai gani take ita ana fice ta nan to kuma larama iya gwargwaro ina na gane na gane kawai ne nake da tambaya to akan Allah Allah boye mure Allah boye mure ka ga wasu suke cewa a- mm. assalamu alaikum alhamdulillah Masha Allah. Eh, Malam kamar ɗan ga hankalin ce ku dala yin ga mata armi da yan mata ma.
eh Malam kamar akwai wata musulma da ta shigo wannan wifi. Wala malam da dare za ga yan mata sun zo suna shan har kusan zero ɗaya. Akwai wanda da sahini da ido na na ga dizel sattar ko matan armi sun mutu. Wala suna suna suna shan wifi malam.
Allah ke Allah ke yi insha Allah na gane insha Allah aya Mm. alhamdulillah na'am Allah taimake mu Ah, anwa assalamu alaikum
Malam malam na'am
an tasu lafiya.
lafiya lau alhamdulillah
Wata ƴar takaddama ce miki.
to
Bisa kan karanta suratul kafir juma'a eh
wai a nan tilas sai da larabci za a karanta mu kuma larabcin gaskiya ba ƙwarai shi muka yi amma muna iya karanta da kamar hausa
mun gane ba da hausa kamar yaya
hausa kamar
misali kamar na alhamdulillahi alladhi kare ka ce misalin Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yajal lahu iwaja kai ka ce godiya ta Allah kai kai tarjuma kai comment kake ni eh ah to na gane to yan wa takaice kenan eh, me ake cewa eh, mai tambaya ta hurku iya magana akan bismillah a wajen arwallah to dan wa lalle akwai ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu liman lam yuzkir bismillah babu arwallah ga wanda bai bismillah ba to amma wani ana magana mutum an mantuwa ce ba magana lahi a ce Allah ko ba ta yi ba a tsakiya ka tana he kai amma kare dai ba a kama ka da lahi ba kai arwala ba ganin cewa akan kuskure ne akan mantuwa ne arwala ka ta yi sai kai arwala ka kuma ka ci gaba da abinka insha Allah assalamu alaikum wani ma ta tambaya ta biyu eh wai cewa allahu akbar a cikin ruku'u ko sujada eh
daga tsaye ne za a ce allahu akbar ne ko sai an duka ko sai an kai goshi ƙasa to kana ji ko
eh ko a tsaye ko a ƙasa ba ta Allahu akbar Allahu ne Allahu akbar Allahu ne hu ne Allahu ak- hu ne Allah Allahu akbar eh Allahu ne ba ha bane ba Allahu
eh ha Allahu ne ba ta Allah Allahu akbar eh Allahu akbar yawa aha eh masha Allah yawa mm, to in wa takaice kenan magana na mai bismillah sai kai bismillah kawai ka ci gaba da aron laka sai mai magana karatun sallah azhur a bayyane a- ana karanta fatiha da sura ne ko kuwa ana karanta fatiha kadai dan su haka ake musu to dai shi wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi in sabai suka ce a raka'a da biyu ta farkon azhur ta raka'a ta biyu ta farkon la'asar raka'a ta biyu ta farkon isha haka ta magariba da asuba gaba daya annabi yana karanta fatiha da sura don da ya muku haka to in bai sani ba a gaya mishi ya gyara ko ku ku sha mai lahiya ko ya gyara ko ku sauya iya muku sallaba in ta annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ce ko yake muku sai mai magana ta eh, eh, mushkilar mata biyu da yake da su ɗaya takan zargar shi da rashin adalci to inda dai bayanin ɗan uwa da horko kai dai ka yi tsoron Allah tsakaninka da Allah ka san kana adalcin shi ne farko magana kai zama to an same ka da rashin adalcin in ka tabbatar da haka to wannan kuma za ka san za ka yi sulhu in wani za a kirawo cikin gida wanda take jin maganar shi da sauransu ka kirawo shi ya yi abin da ya kamata na sulhu idan ba haka ba sai gaya mata wannan lambarin adalci in har ban yi ba ni ne Allah zai kama mutane ma basu mutane basu da hankalin sanin me kiyama in wa rashin adalci mu tattara tattara haka ta gama shirman banza rashin ba kai adalci ba a duk wanda bai adalci ba halaka ce wa gobe kiyama ne ga tun filin kiyama wanda yake nakce man kana soje ta famal ila ahdi ma ya yaron kiyama to shukku ma'il ma'anar hadisin da annabi ta duk wanda yake mata guda biyu bai ba adalci tsakaninsu gobe kiyama tun a filin kiyama zai zo bangaren jikin shi da ya shanye to wannan abin mutum haɓa kan shewa ba me ma abin tar hankali a zama da fitina da zargi na banza ai kan shewa dan me an wani jin daɗin duniya ka rasa lahira me fa'ida jin daɗin da mace ka rasa lahira ka wannan shirme ne ma'ana kai ka sani haka cewa ko zama ta sani cewa lamarin ba a bari ba na zargi da fitina tsakanin mata aka zargi na wani a wannan abin tsakanin shi Allah bashi da consensus ke hankalin shi abin da ya bashi domin ya san hadari ne ba abu ne ba na cin riba kenan abu ne wanda yake da hadari ko mutum zai halaka da kanshi ka gaya mu tsakaninka da Allah kai dai ga nake ciki wannan kuma in haka haka kin kai Allah zai kama kuma kun zai su tsakaninku su wannan abu ne da yawa tsakan mata akan zargin wannan Allah kiyaye da kuna sai magana akan mata masu magana hota wifi sauran in wanda wannan lamari ba lamarin mata bane ba lamarin uwayensu ne ko mazansu duk shi rashin sakin masauliya ne babu sun tabbata mutane kowa kai kana da mace kana kallo ta kana gida ta huta da Allah kana ƙarya kaza ko kayan gaba da sai ta huta wajen wani mafi kai ina mijin ta yake ina uban ta yake wannan babban masauliya shi ne abubuwan da ka san wata guba wani guba kamar kwaya ce in ka sa wani abubuwan in ba wani zai gidansu ba dan kaɗi ma sun ji ma yau ko a ka san da kai wani in wani masauliya ce ta uwaye da maza matansu da ɗiyanku ku rike kan kuma da Allah muku umarni ya hu ladhin amanu ku anfusakum ahlikum nara ku ne kai ne girkin gidanka kuma san mai yawa mai yawa ka samu kurin kallon shirme ne to amma me dai a irin da kan lokacin da kawai irin wannan lokacin da in huta wannan duk bai dace ba ga diya mace ko mai aure ko mara aure Allah shaida mu dai assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah
kan wannan tambayar da da ke muke son karin bayani wace tambaya eh
kamar wani yanzu saboda kamar mun tashi haka a shago saboda akwai harka Allah wanda suna sai kuma wani ya sai abin da bai kamata ba kuma akwai wanda allo suna yin abubuwa su har ko ma kan bangaren addini da sauransu to shi ne muke so wai kai da kanka ya kasa baka iya zanen wani fiye ko kuma wani fiye kamar kai kana da lagi a ko kuma kai abin bai shaye ka ba.
To, assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi ma ta tashi laya.
Lafiya alhamdulillah.
Mashallah ya ayyuka.
Alhamdulillah.
To malama da tambaya ne.
To bismillah.
Eh bayan ruwan da aka yi shekarar jiya ranar Juma'a da Marici.
Eh.
Da muka je sallar mangariba masallaci sai aka gama mana da isha'i.
Eh.
to kuma daga baya ina diba sama facebook yana gama a cikin malaman nan shira wani yana cewa idan har liman ya gama ya gama ya jam'in sallah kuma ya ga hajar ya jam'in sallah kuma hajar bai ruwa ba ya zama to tilas liman in yi kiran sallah a dawo a yi sake a yi sallar to malam kamar har yanzu dai zuciyata tana cikin kokonto ne sallah nan in sake tala ko kuma yaya ne To. Kamar radio kaje, kanan zama.
aha
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na yi zaka malam.
Na'am.
Na yi lafiya ko.
Alhamdulillah kaje ka magana alhamdulillah.
Wai wai menene wai irin zama ne mutum ya kamata ya da mutumin da ke nuna miki kiyayya a shi kawai ke nuna maka kuɗi na ka me ya kamata ka rabe ta kan kai.
To. A takaice eh he mai magana akan eh sutul kaf. Ɗan uwa da Allah ke maganar zai ba da lada annabi ke bayanin sanata duk wanda karanta harfin qur'ani ko wani harfi ya da hasana yace alif lam mim ko wani alif kin hasana ce lam kin hasana ce haka mim kin ko wani hasana ce goma goma ko ne kai don haka amma in aka ce zaka dauko qur'ani yanzu misali iya magana suratul kaf Allah subhanahu wataala iya karan iya hadin cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kai ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi kaza kaza kan bawan shi babu karkata kaga anan kai tarjama ne bai yiwuwa ka ce a baka ladan harafin qur'ani ba haka bane ba an baka ladan da ka ibada amma ba lada bane qira'a ladan qira'a daban ladan tarjama daban ba ba dai bane ba kuma ba a karanta ta da wani abin gaskiya magana an ce akan ta qur'ani ta fatiha kace kurin guda ta tabbata ga Allah mai rahama mai jin kai kanta kai sallah yayu an cika kanta fatiha a kawo fatiha da tarjama tsakani ga Allah ba karanta ba ka karanta ba suratul kaf inda aka karanta ta kuma ladan baka samu irin wancan akai bayani ana magana mutum ya tsaya ya karanta ta ne dan wa idan har kana son wannan lada me zai hana ka je ka koya kurin ka je ka koya ma ga malamai da komai ko ina ga sanin hannu da ilimi ba samun lahira a banza fa duniya ba samun da balle balle lahira ka je kun kai karatu dan wakar sai mai maganar cewa eh Allahu akbar a wajen sallah shi in za a ruku'i in aka taso kayan aje sujada an yi da kabara ba a kai kabara cikin sujada daga a kabara aka ta intikal da ka fara abu kaza ka'ida shi kayan gaje can ka'ida Allahu akbar Allahu akbar amma nan jan Allahu akbar haka nan ko harafi ko ta kabara in ta sujada ce ka yangaje sujada da ka faru za ka fara ka yangaje ka'ida misali ta zama ta wajen zama wani zaka sujada haya kai cikin sujada ya kabara a kabara ba ta cikin sujada ba ce ba anan tanta intiqal daga zama zuwa sujada in a tsaye ne ana yi ne an aka nihi zuwa misali zuwa sujada kayan aji an ida assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah
wai kamar ka shi radio to kamar mutum ne ke da cutar ba ta in yi alwala ka in yi je masallaci ko iya cikin sallah ya alwala ta warware eh ne muke tambaya eh to na gane eh muna magana sai wanda yake cewa yana da wifi akan samu masu kallon banza dan uwa duka mas'alar wadda take da amikahi biyu zan misali kamar ce sai mutum salula sai ka ce sai salula lahi ne ai salula kuma abin da ba yi haka misali ana bada misali kana sai da hatsi a gari akwai masu ci shi hora su to akwai masu yin burkutu irin fa dawa masalan misali ya ta kawai sai dawa amma wanda ka san tabbatar da wannan aikin aikin banza yake kaka sai da mishi amma wanda baka sani ba ba ruwanka da abin da yi shi ya sani abu ne shi je aikin alhiya ake mai ya banna kai baka ce ba kuma baka sani ba shi je kayan shi bata shawo kai mai saidawa ka sai mutum sai radio radio ana kama kada kade ana kama shi ana komai a cikin ta ana kama wa'azi ana jin wa'azi ana jin labaru sai mutum je kama manza kai mai sai radio na wanka wannan ba ba gaman ka da shi hidda wanda ka tabbatar da bannaki ba ka sai da mishi ba kuma shi ne sai magana shi mai jami'in sallah yan uwa masa'alar jami'in sallah lalle mun sha bayani abu ne wanda a yau da yawa aka yin sakake kan shi aka yi abin kamar ra'ayi in dai har akwai dalili an yarda yanzu misali akan fi'in malikiya ana yin sallah ta magriba da isha limatar waƙi a mutawaƙi hadirin da shirin da ke iya masa ta malikiya wannan su suka yarda a yi jam'i akan hadirin ruwan da ake ga ya sabko ko ko ana gadangadan zai sabko hadirin gadangadan ya taso za a ana ga baiwa ayyar gonwa sallah ya kai jami'in sallah da abin da kai inda hada dalili ka yi shi ko zan ya dauki bata ka sake canza misali sallah babu ruwa na buga na buga na sallah ta mama na kare higa ruwa zo ba sa ka sallah ko a malaki ba sa ka sallah in dai ka yi dalili da abin da kai akan wani dalili kuma sai daga ba uzun ya gushe tun da kai akan dalili ba ta ka sake abin da kai wannan shine kuran abin da yake kan masala ban sama shi dalilin shi dai hudi Allah wa'ala assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah to jiga eh kada ga muryar ka kai ma ha
jami'in addu'a kamar abu liman yana yi shi liman yana yi Allah kamar yace Allahu barik alama kuna cewa amin shi ba jam'i bane ko kuma wanda za a ce limai ke ayi salati goma da annabi shine jam'i shi wannan wanda limai yake yi ayi al'umma ta suke amsa shi ba jam'i bane ko ko da yare ne muna so mu fahimta ba to shi addu'a da in yi addu'a ku kuna bi na kuna shawari na kuna ci amin duk tare muka addu'a sun jami'a da kuma da cewa karanta kulula kawa kaza ina zana kawa kaza duk jami'a da cikin dai wani abin da aka wanda aka yi tarayya ita addu'a da wanda shi abin da yake ana jami'i ne wannan haka a sunna babu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sallama sallah أستغفر الله أستغفر أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد haka yake kowane sahabbai kowa ya tasbihin shi ya yi takabiri tamiri kowa haka aka karanta da sahabbai shi haka yake yi kun bai cikin su ba sama da wani umma har yanzu duniya ba san da umma na wajen ba ai sallah liman ana liman yan kwada kuna jin a'a babu wannan a cikin sunna kurin kowa zai abin annabi ya karanta da azkar da yawa na sallah na duka littafai na na duka na addini tun da ina na duka kowane akwai azkar da ake bayan sallah babu ɗaya wanda aka kawo cikin littafai na addini ke ma magana babu ɗaya da aka kawo ga abin da liman zai gama karanta kaza daman ka san kaza ne kenan da liman kurka tare wanda iya cikin abin da bai zo a sunna ba kuma umar ya hana ma malik ma hana karanci sama da ta mai risala don abin da tana akwai a rubuce wanda ina ga mai farkar da wani ne ke cewa mutane kun ga jami'in addu'a din da bai cikin sunna amma ya zama suna ban aikata a ƙasashen afirka haka mai sauƙi da ciki mu anan wajen ne yanzu yasa idan ya laraba su sun mana yi ba liman kun ce assalamu alaikum kowa san atkakin da zai ka yi sawaran ka ka yi su addu'o'in ka ka yi su tasbihin takabirin ka ka yanzu a yau shi ta kullun hadarin bid'a in zai ta ture sunna ka zama misali abin da ke sunna daga ayin sallama sallah annabi kan sabai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذن سبحان الله ثلاثين دوكو والحمد لله ثلاثين دوكو والله أكبر ثلاثين دوكو أريد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذن سألت كرسي سماء وذات دون قاسنا أبن أكنت لكي هيك منتين وكان أي amma da ka sallama sun ɗauko na suna karanta da kai ina zana a kaza ya lafi kaza gana annabin hana ka kai kuma nasu za kai shi ne hadarin bid'a kenan amma sai ta hawa ma an ce ba da akwai addu'a amma ai ta sunna akwai addu'a ban sallah amma ta sunna kowa annabi ya karanta da mu abin da zamu ba su ta haliye su kuran Allah ya shaida mu da kuran assalamu alaikum wa alaikum salam
la ilaha alhamdulillah
tambaya da nake kama shakka da eh
amma yanzu ainihin an dauka samari yawa ba su kawo ta kamar yadda ba a kawo ba su kawo sallan bi wannan na magariba wannan da yawa suna barin tafila bi wannan da shi ne muke so mu sani ne na ainihin irin barin ta
To, a takaice kenan wa ku gane babu wanda ya ce ba addu'a akwai a tsakakin addu'a ba abin da ake magana jam'in taliman ya jam'in sallah ya sa muku ya kanta ku kanta kaza shine babu shi a sunna amma akwai annabi ya karantar da abai sabai shi iyayi wannan abin da manzon Allah shi kamata kai ma kai na musulmi ne malada kun ba abin da ka gada ku ana a garin ku ba magana ta dan wa mai magana shafa'i da wuturi an wa masha shafa'i da wuturi abubuwan wanda yake ba masallaci ake yin shi ba asalin shi na gida ne in yamta ya yi mai sani kuma iya da cikin sunna ce kuma mai lada mai gwabi rashin yin shi asara ce amma in muka yi Allah bai kama ka da azaba ku gane magana me da shirin bambancin farilla da nafila farilla ce Allah zai kama ka da lahi baka yi ba amma irin shafa da wuturi sauransu a asara kai tala tabbas kai asara amma Allah bai kama ka da lahi haka wata ruwa ma wata shahara bata da inganci malamin turu falasa minna wannan bai wuturi bai tare da wannan ruwa bata inganta ba da haka gaskiya magana in sabi ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rawar cikin bukhari cikin sai musulun ta inganta ya zo ana tambayoyi akan addini agami azumi sallah zakka duka sai da rantsuwa da girman Allah annabi ce wallahi ba zan ƙara ba zan rage ba kan wannan an kuma annabi ce zan yi sai zan shiga aljanna ka kenan shi sa kenan asara ce mutum ta lada da da musan sahabbai sallah sabain ta mace suna kula da asaman tamu ne almuhimmu dai ba a ce da mutum biyu ko ya ilahi ga za'a ya asara za a ce kuma sallah ta bayan ta magariba asalin ta annabi ta yi me yake sabatarwa ya ce sallu hatan ka tan fi biyutukum wanda ta raka biyu a gida sallah ce ta mata gida ta raka biyu ta bayan sallar magarba kenan mutum bai ba a zargin ta biyu ba ya wa yayi kan shi ya kuma annabi annabi ce a yi ta gida kenan ba dole ba wani abin tsala ba amma idan mutum eh ga wani yake tambaya da facebook kenan ko
wai matar shi ce yace ma wai kar ta yi wani abu in ta yi akan aurenta ya sake ta saki da to kuma daga baya sai ya je shi ya wannan ya yi reglite abin da ya bai kamata ba shi janye eh ya janye amma bai gaya mata ba ya janye eh kuma daga baya sai ta aikata abu wai shin wannan sakin akwai shi ko ko ya janye shi kenan to ka san asali dama akwai magana kan in kika kaza akan sakin ki akwai kamar shi kasar taimiya iya kawo in kayi ne dan ba da niyyar saki ba bai zama saki to da shi yanzu daman babu ne kuma har ya ce ya janye gaba daya gaskiya da kun kai yan uwa a kiyaye dan kada ita ta ce ta kasa keta wata kun ce bata yi da ba ku tare hanyar na kai da ta iyawa ta ce bata yi da ba shi dan uwa kullum muna magana kullum mutum ya kiyayi gama saki da wani aiki da mace kuka ta kaza ina abu ne ana yin shi kai a samu shi dan ya zuga ta ya ta yi kuma shi a shi kama kame daga baya ka bari a bari to amma an dai wadin ba a ce saki ya tabbatar ya janye kuma dama akwai matsala kan abin saki dai bai tabbata ba sai da kiyaye kiyaye gaba kuran eh na'am wa alaikum salam Muna laya alhamdulillah ya aiki.
alhamdulillah Oh, masha Allah. Rana wata tambaya ta rama muke so.
to bismillah alasa na sani Mm, Wata aya ce ya kamata mutum ya rinka yawan yi domin ya ya- ya cika addinin shi saboda kamar yanzu shedan iya mushi yawo a kai a busakan addini.
to addu'a da annabi kan ta abun irin su ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik kai wata yinta ya ya mai ji zakata ka tabbatar da zuciyarta kan addininka kai annabi yana yawan wannan addu'a Na'am.
eh ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am kashe radio kashe radio Zasu lafiya.
hello To masha Allah. Malam tambaya ta akan suka sallah.
eh Mutum ya zo ana sallar azhar yin farko sun bar shi.
ka ce ka kashe radio
Yi fatiha da sura da hukum a zai yi fatiha ne kawai.
wani abu ne mai sabani amma abin da yake gurin kullum abin da ka samu shine farkon sallaka tun ka san ake a farko kimiyya ke abin na baya fatiha kaɗai kurin shine abin da ya gance gurin fatawa ta umar khattab da abdullahi bin umar mutum mun ta da jamhurin kurin shi yayi Mm. assalamu alaikum sai mai magana ta iya tare da wanda yake kiyaya da shi wannan dole iya akwai zargi dan adam na rayuwa mutum da zargi wani bai san shi dole abubuwa akwai su tun ma dai haka ne kai ka kare sharri ga wani Allah ya kare ka bayan karka azkar kin sunan da annabi karanta da mu dole ya karanta azkar kin Allah zai kiyaye shi daga sharrin mutum ko aljini idan karanta qulul la qawa ko bayan sallah ataba qul a'udhu bil bil farj qawa qul a'udhu bin nas qawa uku haka bayan sallah magriba kar karantawa in ka sallah azhar da asar isha karanta dai daya shan Allah ya kiyaye ya kiyaye ka daga sharrin miki mutum ko aljini insha Allah Allah ya kiyaye ka sai mai magana mai basur basur dan uwa eh, ko shi sauran duk mai cuta ta ta iska ba ta tsayawa abin da yake kanka in lokacin sallah yake zo ki arwalla kun ga shiga sallah ko da tana zubowa baka ce sallah kun haka zaka yi inda abin kullun haka ne assalamu alaikum na'am la la assalamu alaikum Yawa kamar sallari ta magana kake dauka.
eh
Salula eh kake dauka matasa yana kyau in ka kar dauka kan haramanta
eh kuma ya ka dauka to kuma shi ne zai ke rikin wani sassa da ke tsaye ko shi ne mana ce magana wannan ku bari shi abu ne mai rigiwa na ce maka akwai fatawa ta malami akwai masu ganin saki ne kurin ta saku in ta doka kuma masu ganin cewa in kai ne ba dan ne saki ba kenan ta yi bai zama saki in dai kai kai ne kun dan ka hana ta ne kurin to nan wani abu ne mai rigima kuma ta kauce mai shi lahiya dan zama maka fatawa maka fatawa ta sai mutum ya maka fatawa da bada cewa in dai kai ne dan ka mata barazana ba dan kai saki ba bai zama saki wallahu alam assalamu alaikum assalamu alaikum ka radio akwai radio kashe radio muna tambaya mana ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musamman a takaice ga abin da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un un ne ainu ne un a'u ne eh ainu ne un un ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah to bismillah
ana kamar jiya sallar magaraba ne wanda ya ja mu sallar magaraba to ya raka a biyu zai yi sallama ya ce assalamu alaikum ya ƙara sa ya muka mishi ishara sai ya miƙe sai ya tufo guda ta ƙarshe kuma sai da ya ƙara ne muke ce mishi babu kabulu ta kama mu sai ya ce a babu kabulu babu ba shi tunda bai ƙara sawa in dai ya ce as bi ida ba a bace assalamu alaikum ai an kare ko bai ce rahmatullah ba in dai shi ne ce maka in ban nan aka yi in dai ya kawo assalamu alaikum ko bai ce rahmatullah ba sallah dole ya ba adi amma kuna ta assal sai aka mai tambihi sai ya koma ba kalu ba da kanshi haka ne Mm. to yan uwa ina ga eh, nan ya kamata mu tsaya ganin lokacin ya zo ƙarshe muna fatar Allah ba mu ladan daidaikin kuma kuskure Allah gafarta mun gaba daya wanda bai samu damar shiga ba ko da mun huta yana iya kira a lamba ta sha- dan lamba ta wace insha Allah ba matsala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا wannan wancan fanka ban da rage zuwa ta kara take da yawa kullum dole a ji ta ka gani ma kwacce ya ce bata karamar lamba
kuma lamba ta yace eh